بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 22 ga watan rabi'in al-awwal shekara ta 1444 bayan jira na wale salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi sha takwas ga watan goma shekara ta 2022 miladiya dan ba manta ba mun ci darasi na 148 za mu tashi darasi na 149 a wannan littafi mai albarka الوكيل في فقه السنة والكتاب العزيز آم عفوا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان عند زام تاجي تاجي نا دري ترى دكتين ترى تاجي نا دري دا أوتي الحديث من لمبا تدري ترى دكتين ترى بابي نوعه أتكين كتاب البيوع ولكن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه idan ba manta ba mun tsaya cikin kitab kitab na 21 tafi kuma na 297 muna cikin kitabul buyu kitabun da yake magana akan kasuwanci mun ce kasuwanci jam'i na albay'u Allah yake wa Allahu albay'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya kuma haramta riba saboda haka ga shi kasuwanci kai tsaye aka tambaye ka me hukuncinsa za ka ce halal ne domin duk abin da zai zo a musulunci yana da ɗayan biyar wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma hurima ko dai zama wajibi ko ya zama haramun duk abin da kace musulunci ne sai ya faɗo a nan an ka kaka ba shi lamba a nan to ba musulunci bane da mutum ya zo ya ce ba a yi kaza sai ka ce meye matsayinsa wajibi ne in ka ce wajibi ne kana buƙatar dalili me yasa ya zama wajibi haramun ne me yasa ya zama haramun um, halal ne me yasa ya zama halal makaruhi ne me yasa ya zama makaruhi mubahi ne me yasa ya zama duk sai ka faɗi dalili saboda haka duk abin da aka kawo a musulunci ko me yake ɗayan biyar ɗin ne yake faɗawa فالحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما أريد in ba babu anan to kai ma kai ka san kika ɗebo abinka shikenan sai ka jala kowa ya zauna huta roro an gane ko ba wanda za a damu za a dama to kaga shi kasuwanci halal ne za a iya cewa ba lada ba alhaki ina ne zai zama da lada lokacin da ka miƙe sai kake so ka yi don ka kare mutuncinka da na iyalinka ranar lokacin ka shigo da lada amma a matsayin sa asali halal ne asali halal ne in mutum bai ba ba za a ce yi zunubi ba sai dai akwai gabar da zai zo sai an tuhume shi misali babu za ka je neman aure mai gidan ya ce baka da sana'a ba zai baka yasa ba misali kaga wannan wani abu ne daban yanzu an baza maka dole ka je ka nemo ka aje yar mutane zaka zauna ne zaka barta da yunwa kaga a lokacin kasuwanci ya kama ka dole ba ka nemo to wannan shine abin da in ba ka ba a sauwake mata ko alkali ya raba auren wannan shine abin da ya kamata mu kalla mun faɗi cewa albayu albuyu jami'i ne na albayu kuma abin da ake kira da kasuwanci ko ciye da siyarwa suka ce mubadalatu malin bimalin liƙasdi tamalluk mubadaratu malum bi malin liƙasdi tamalluk shine wato bayaniya da dukiya canjin dukiya da dukiya ta hanyar da nufin mallaka mun ce almalu kuma an ce almalu kullu shay'in lahu qima duk abin da yake da kima shi ake cewa dukiya inda a yanzu a Najeriya shugaban kasa zai ba da dama ya ce duk mai bishiyar mangwara a gidansa daga yau ganyen mangwaro ya zama kuɗi shi kenan ya yi amma asalin kuɗi ne zinare da azurfa ne asali su ne tuje to sauran kuma duk abin da ƙasar ku ta yadda cewa wannan kuɗi ne shi kenan za a yi amfani da shi a matsayin kuɗi to wannan shine abin da sannan hanyoyin tasarrufi da dukiyar hanyoyin da za a bi ta yadda ake kasuwancin shine ta hanyoyi uku ne ko dai a samanu bi saman ko a samanu al-musman bil musman ko a samanu bil musman ko dai a yi cinikayya tsakanin kuɗi da kuɗi tsakanin dala da naira ko kuma a yi tsakanin kayan kuɗi da kayan kuɗi kana da shinkafar gida ina da ta gwamnati ko kana da shinkafar gwamnati ina da gero kuma kowa yana son na kowa za mu iya cinikayya amma babu tafabili sannan ko kuma a saman bil musman ina da littafi kana da kuɗi kana son siyan littafi sai ka ba da kuɗi in baka littafi wannan su ne hanyoyin da ake yin kasuwanci banda wannan ba wata to sannan mun faɗi hanyoyi biyar da guda biyar waɗanda duk inda ka ji kasuwanci ya haramta to faɗowa ya cikin ɗaya a nan na farko shi ne muka ce riba ita take haramta kasuwanci idan ta faɗa idan mutum ya zo yanzu akwai ribar nasi akwai ribar fadl akwai ribar ƙarbu idan mutum ya zo yanzu kana neman canji sai ya karbi naira goma ke baka naira tara ko kuma saboda sababbi ne baka naira ɗari tara a matsayin dubu ɗaya ya zama riba ribar fadl kenan ko kuma ribar nasi ita kuma mutum ya zo neman canjin yanzu sai baka kuɗin idan ba kuɗin sai ce jikan an jima ka dawo ka karba naira goma sa zaka baki amma nan jinkirin da aka yi ya zama riba haramun ne sai dai yadan biyadan yadan biyadin mitlan bi mitlin hannu da hannu zai haka annabi ya ce ko kuma wani abu da mutane suke yi za ku ga mafi yawa idan mutum ya zo yanzu mafi yawa musamman yan unguwa ya tsaya a daidaita sahu sai mai a daidaita sahu ya ce ba canji sai shi ya san nan gwa zai fito tsako naira ɗari biyar ce ba ni canji sai ce babu sai baki ɗari biyar din sai miko ma ɗari uku shi kuma ya sallama mai adede ya ko ba a yi shi ba da ce ai abin da za ka yi mafi sauƙi shi ne ko dai ya ranta ma kuɗin an fahimta da kyau ko ko ku san yadda za ku amma ya baka wani kaso ka ajiye za ka karɓi sauran wallahi rubutu kuma ana yi gwara ka ce ran dama amma in go za a baka canji sai baka ɗari uku daga baya ka zo ka karɓi ɗari biyu in ka ce ba riba wace kai za ka kawo ɗari domin annabi ya hana riban nasi'u sai wannan an fahimta da kyau ko na wadda eh ai da ba shine na bada misali na ce jira farko mafi yawanci wanda aka sani shi suka fi ka san mutum to bari kai kaza ai gware ran ma da Allah ban aran naira 50 to nan shine dai da Allah aramin 100 amma ka miƙa ma 500 za a ba da canji babu ba daidai bane na mutum da ya dawo daga unguwa ba shi da canji a jikinsa sai ya tsaya a bakin mai shagon da ya san jiki ma ya san shi saboda haka sai ce ba shi gandi sai ce sai ce bo sai ce wallahi ɗari uku ne sai ya karɓi ɗari uku ya ce rike ɗari biyar ɗin ka ci samun ɗari biyu shi nake ne gwara ka ce ya ranta ma ba ni aran naira hamsin ne ko ka ba shi ɗari biyar ba ni aran naira hamsin sai ka biya amma idan kai wannan wajen canji abinda annabi ya hana shi ne dan za a baka canji na fara bada misali a farko dan za a baka canji shine mutum ya zo ya baka 900 dan sababbi ne ya karbo dubu ɗaya haramun ne ko kuma a ya karba ya baka wani bangare yanzu ya ce sauran da ya ba an ji ba shi ma haramun sai dai ayyadan biyadi ni tilan da rijili ina jin ka ayi ba haka a wannan ai da bambari kun ji abin da musulun ya ce mutum ne ya je shagonka ya yi siyayya sai ka ba shi canji kuma bai cika ba sai ka ce dawo ya karba ai da bambanci ko ba bambanci da bambanci wannan malam musulun yawwa wannan ba baki bane kwata kwata ka fahimta da bambanci gaskiya da bambanci na'am bukin na kudi a wanki kamar yaya ba komai in dai zuwa haka kana bayarwa a baka kudin za ka kai shi ne irin maganar da wancan satin pharmacist ya yi ya kawo irin da yi saboda haka iya sani na zai halatta ba yadda biye da bitilan da yake ga kina a farkon da zalawa da ya zo ne ba bayani ba compromising ka san shi abu mai wahala shine abin da mutane suka saba da shi kuma su ji halatta ba to sai ai ta yakalmi sai ai ta ba ma dole sai amma kwaskwari ba cewa ya zauna imani kuma shine lokacin da abin ya zo ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri haka Allah yake bai dace ga mumini namiji ko mace ba idan Allah da manzo ta zartar da wani abu kai ma ka zanto kana da naka zaba kamata yi mun riga mun saba da baki ne amfanin karatu ka saba da wani abu a sauke ka da kai ka dawo kan karatu idan dai kullun abin da muka sani muke ta tafiya a kai idan mun san karatun duka kenan ka fahimta mun san komai kenan mu amfanin zuwa bi karatun ai da amfanin karatu shine mun saba da wani abu ya sauke mu da kai to yanzu imanin ka ake gwadawa amma kullum aka zo karatu kaji cewa abun nan da ba a kai kake to wata kila karatun ka ne dama ka karanta abun ko kuma kawai dama da ka kake yi yanzu kuma yi daidai da abun da kake yi ka fahimta da kyau ko ko kuma dama dan wannan abun baka sani ba amma zuciyarka ta ki yadda ka karba dole ya zama da ya uku nan na'am bidiye wanda ake bidiya ake bidiye ya zan baka wata waka abin da ban sani ba kai yanzu da kaje Saudiya ku aka yi wa bidiye kamar yin nan dai baka ni ba na dawo baka bi bidiyan ba za ta baka tallafi ya sunan sa kake za ta baka bi to ina bije zuwa kun ji abin da yake tallafi haka haka haka
Thank you.
sai ka fara sa kuɗi to wallahi mala abu wannan abin da ka yi abu ƙarfi na ba sai ba eh ha ban sani ba eh ban sani ba wallahi eh ai yi za ba kai tsaye nake wani ban sani ba amma tallafi ne za a baka gwamnati ta baka ai ya halatta yawa na'am yawa yawa to kaji eh na'am wadan saurara bayan dakta ya ce abun ba haka yake ba dan ba je mu ji kowa ya ji yake faɗa eh yawa bari yawa ga shi nan dakta bismillah
Thank you.
inda ya fi daraja
Thank Thank you.
a kawun ɗinka sai na fahimta na fahimta na fahimta na fahimta na fahimta na gani saboda haka kun ga ni dai na gaya muku ban sani ba gashi dakta ya ce canja abu a kai ga alhaji abin can da ya dawo ma fa'ishi satin nan daga indiya yawa yawa haka haka haka ba su san ta bai na ruwansu da ita fare kuwa na haka kaga kana da wato kuɗi mai yawa a sama kowace dala wajen ɗari uku ne da kai Mm. Mm. Na. Na. Mm. Haka. Na. Na fahimta. Na fahimta. Mm. Mm. Na. Da shi za ka rika da zikin. Mm. Wasu suna bin black market suke harkar su. Mm. Mm. haka sai a cikin makudin ina fahimta yanzu dai yan uwa kun fahimci wannan ko kusan mun fahimci yadda tsarin yake idan a haka yake a ji ban ga iskali ba yawwa abu ne wanda yake wato karɓaɓɓe haka yake a saman da saman kwarai kuwa to saboda haka kun ji wannan shine har bayani zaka yi akan wannan ai mun koyi eh shi ma yi magana da mala abu ya fara yi duk magana magana ka tana kan ta ka gane dalili shine an kawo magana cewa akwai a tsarin yadda kasa ta wayar da musamman bayanin da alaƙa bi ne ya ƙara fito da abin fili amma mutanen mu sun koma yin ka fahimta sun koma yin harkar ta bayan gida wannan kuma bai halatta ba shi ne kawai sun canza shi shi kenan kawai Allah ya dace da ku now wannan harka fa ku kyale na haka yawwa kar ku jira na illa ban ban sani ba amma iya wannan bayanan da aka yi na dan fahimci abin da ake so yau shi kenan ba damuwa in sha Allah mun ji wannan kun ga riba tana haramta kasuwanci sanan na biyu riban nan kamar da muka faɗa ta kasu kusan gida uku sannan na biyu shine aljahala rashin sanin abu misali yanzu mutum ana zaune kawai sai ina da buhun masara a gida ka siya baka ganki ba fa shi ma da kaga shine jahala ko kifi ya leko daga ruwa ko kaga tsuntsu ya zo wucewa shi ma wannan wato yana sa kasuwanci ya haramta na uku shine algarar an fahimta da kyau ko kawai a ga akuya ce dan cikin tinkiyar nan taka nasiya ko nasiyar ma inda garar din yake bayan jahala shine wato namiji ne ko mace baka sani ba sannan talibul a'za ne za ma ta haife shi in ta tashi haihuwarsa yana da gabbai lafiyayyu ba zai zo cewa ba kafa biyu ko ba kafa ɗaya ba yawwa kaji ma wannan yana rusa kasuwanci sannan abu na hudu shine annabi alaihi salatu wassalam malamai suka ce shine azzaman lokaci mun ba da misali kamar ranar juma'a sai kawai mutane biyu saboda suna shago a kwani ana sallah karfe daya a tirayin sai a tura ɗaya ta sallah in ya dawo shi kuma sai ba za a rufe shagon ba sai ya tafi sallah karfe biyu da rabi saboda wata a rike kacce ni kiyar shi ma haramun ne يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نقول دينا نبير شيني الضرر في تروى في تروى ده أبو دي يجري في تروى النبي آمن yanzu misali shi ga annabi yace wala yaji ba'dukum ala bai'i ba'd wala yasumu ala sawmi akhihi kada mutun ya kai akan tayin dan uwansa kada yi kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa sai dai idan shi ne sayar ne yace ka zo mu buga duk wanda aka sayar wani kenan amma wani yana cikin siyan kaya ka zo kai ma ka ce na siya kaza akan kasuwancin da wannan haram ne wannan abubuwan jama'a su suke haramta kasuwanci duk abin da kaji an ce haram ne to ka hararo ɗaya a biyar din nan na'am eh eh mm. na fahimta abinda malamai suke cewa irin wannan kasuwancin idan aka zo mutukar mai kayan da hada baki da kowa ba ya halatta kayansa kawai ya sako yanzu sai aka yi tayawa kamar yadda yanzu aje a bakin titi ne wani zai zo taya wani ma mutukar ba haka hada baki da hutu rafi shi ne annabi ya ce wala tanadish kada ku yi cinikin dukan hanci sai in haɗa baki da mutum goma su zo sai sai sai ce musu kuɗin da ya zo na ƙarshe ka tsara a kai ai sai in haka har sai kuɗi ya ƙure wannan haramun ne amma in ba sanin kowa kawai kowa bukata ce ta sa yake ƙara kuɗi ya halalta haka malamai suka ce ina ga wannan ya fita ko wallahi wa'ala mu je zuwa kai to wannan shi ne kaga za mu tashi babi na gaba babu da hadisi na ɗari tara da sittin da tara malai ce babu tahrimu bai'in rajuli ala bai'i akhihi tajiji babin da yake magana akan haramtin mutum ya ciniki akan cinikin dan uwansa wa saumihi ala saumi ko tayi akan tayi dan uwansa wa tahrimun nadashi annabi ya hada cinikin dukan hanci ai wa tahrimu tasriya annabi ya hana cinikin kare dabba a tasriya shine mutum zai sai da dabbarsa sai ya bari sai nonon ta ya cika bam ya ki zuwa ya tace yadda ya cika bam kaga za ta ƙara girma za ta ƙara kwandini sai ya ki tatsa har tsawon kwana biyu ko uku idan ya kai ta kasuwa za ta zama tutu da ka tatsa nonon kuma sai ga ta koma laƙwas da ita to annabi ya hana wannan cinikin za mu ji ma hukuncin da ya akan wanda irin wannan jirgin wanda za ga ka shiga kasuwannin kauye yanzu ka ga irin haɗin na ga ragon da aka yi faci faci aka yi ba nan din sa ya tsage Allah an samu fata Allah ne da da da wannan ne sunansa da a hominin sai da kwana biyu a wannan kangon cikin unguwar nan ni na ga ragon da ido na an je cin kasuwa an siyo shi ake wallahi faci aka yi masa a nan ɗinsa wani ƙaton tsara ne a gurin haka a buɗe gurin yake da kwana biyu sai wannan nanin da aka yi masa ya bayi to wai har jela ana bakalawa ita ma sai a ɗaure ta a ɗinke ta da zari da lilo ita ma da an kwana biyu sai ta cire har ƙaho suna nanewa shi ma za ka sha mamaki a saman fomini yauwa ga masu ba su wannan ruwan waken da ciki zai kumbura akwai wanda da ya zo ya kwana biyu sai ta zawo gaba ɗaya zai koma yadda yake to kaga annabi alaihi salatu wassalam ya hana ya hayya na ko a in nama ne ba shi kuma sai a sashi a ruwa sai kumbura kaga ai dabbar ma yanzu wanda ya san dabba da ya zo ya kalle da ya san kiwon kaza ya san na kaza ya san na kaza duka ya san wanda ta ci juta sosai ya san wadda duk sun sani eh ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi kada dan uwan ku ya ciniki akan cinikin dan uwansa wanda ya zo zai ce gida an sallama bar yace to nan da karshen wata zan ba da cikon miliyan biyar ya ba da miliyan hudu ko uku sai wani yanzu ya tsara ya ce ya siya miliyan shida saboda ya fi kuɗi so yake rushe gurin ya kaza bai halatta ba abin da ake gaya wanda ya doshi aka ce gaskiya mun yi ciniki da wani sai dai mun yi alkawari da shi zuwa ƙarshen wata idan ya kasa za mu ba magana wannan shi ne daidai ko kuma shi wanda ya doshi aka ce to na baka iya wannan lokacin idan baka kawo ba zan siyarwa wani wannan shi ne sharaɗi za mu zo magana sharaɗi a gaba in babu sharaɗi kai wannan doka ya aikin haramu ba abin da ake so albarka ake so me yasa annabi ya hana wannan a cikin wayan abubuwa biyar da muka faɗa saboda abzarar ba algarar ba abzararu cutar wala zarara wala bira haka ake so kada wanda ya je abu a gurin ke tafiye ne ma Allah ya isa an fahimta da kyau ko to saboda haka kada kai ciniki akan cinikin dan uwan idan neman aure ne ba shi ma zai zama abokin gabarka wani ma zai iya zuwa ma illa ko ya sa ai ma to shi sa annabi ya hana to kaga wannan shi ma sai da ya fito mana da abun annabi ya hada ciniki akan cinikin dan uwa haramun ne wannan kuma hadisin da yake so tabbatar yana so tabbatar da ukuwa islamiyya yan uwantakan nan ta musulunci ce ba a so ta ruhi sanadiyar wani wata mu'amala ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la talaqawur rukbana kada ku wato ku je ku haɗu da ku tare karauka ko kada ku yi cinikin na kama na kama mutanen ƙauye ne za su daga ƙauye za su zo cikin birni cin kasuwa sai a samu wasu je su kare su kawai hanya to annabi ya hana shine cinikin tare karauka ko kuma cinikin na kama na kama eh an fahimta da kyau ko wanda za ga haka ake yi kamar ka je kauye ya zama ruwan dare an ga wasu to kawai za a tare sun daga hanya a karɓe kayan na baka kuɗin ba zai baka kuɗin ba cewa ya siya kaza sai zai ta tsora kuɗin sa har ya kawo ma wataƙila kuɗin da zai samu ya kusa uwar kuɗin da ya karɓa a gurin da kai me za annabi ya hana wannan cinikin domin kaga zai haifar da ni hauhawar tsada a cikin kasuwa wannan kuma zai sa wato gaba a cikin mutane asali la ta talaka wurin rukubana ne talaka filin da ya zo da ya fara da tawun sun ce wato mugari in yana koma tawun guda biyu misali kamar tanazzala tanazzalul mala'ikatu ya halatta kai amfani da kowanne ko tawun biyu ko daya تنزل الملائكة والروح فيها هذا ميتاو تيبو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا an bayyana da kyau saboda haka irin wannan filin yana zuwa a haka to la ayi la ta talaqawu rukbana kada ku tare farauka tawagan mutanen da suka totin kasuwa ko kuma kada ku yi cinikin na kama na kama wala ya biyu ba zukum ala bai ibadi kada tashin ku yi ciniki akan cinikin sai sai annabi ya ce wala tanadatu kada ku yi cinikin dukan hanci shine kuna ciniki da wani ka ce dubu uku da ɗari biyar wani yana gefe tare kuke fa kawai zai tashi sai ni na siya dubu hudu da ɗari biyar kai kuma wannan abun maybe za a kai practical za ku yi shi kenan a kasuwar kaya ta yawo baka samu ba sai can yana gefe zai ƙara kawai zo ce shi ya ƙara ku ta ƙarawa kamar dai wancan din da muka faɗa ɗazu har sai ya yi wannan kun san hikima idan an gama sai a cire ma ɗan kan a bashi shi kuɗin da yake so kawai iya kuɗin sa zai cire ɗan kan ya bashi wannan haramun ne cinikin dukan hanci ke annabi ya hana shi ne abin da ba ya kawo a nan kaga ai ya ƙara kuɗin ne ba don ya siya ba sai don ya yi ne sai don ya yaudari mai siyan kawai eh ba don siya ba don inda za a bayar sai kawo kuɗin ba zai bayar ba kawai don ya yaudari mai siya daga baya a ba shi wani abu haka ce haramun ne na'am hmm kamar kamar wanda wanda ya tawo kawai kare shi kai kafiya eh ba siyarwa za ka yi ba amfanin kanka ne tawowa kai ko kwata kanar ta zo ka tare shi haduwa kuka yi ai abin da muke so ka fito da yi ne idan dawowa kai ta kanar katare shi annabi ya hana ka kyale shi je kasuwa ya samu ilimin gurin dan ya san yadda zai ce da kayan nan eh shine abin da annabi ya hana duk wannan dabarun naka da kwana shi annabi ya hana ka fahimta da kyau ko ka kyale shi je kasuwa dan zuwa kasuwa ya bashi ilimin yadda zai ce da abin sa shine abin da annabi yake ayi ka fahimta zuwa kasuwar shi zai bashi dama idan ya je nutsu to sai watakila wato ba ma sai kai magana ba zai a wannan saukin da yayi ya haka zai yi wannan ba ne shi dama asali yawo suke da su jiya eh ba shi yake ne ba ai nan kan da yake cewa cewa ai dabarun da yake yi cin hancin magana yake ba a gane cewa shi za na tambaye shi nace a wato kai tsaye zuwa kai ka tare ji ko ku haduwa kuka yi kai tsaye yace tare shi yayi shi da abin da annabi ya hana kar ku tare su ku kyale su je kasuwa amma idan yawo yake me zai da zabi dama yawo yake yi sai ka je a hanya ba komai already yau kayan ka farashi amma wata kila shi wannan da bai kawo kayan ba ma bai ma ga yin cewa saboda bai san me kasuwa take cewa sai ya zo kasuwar sai yanki eh ya gaji a zaune ka ce shi abin da yake ya ban yarda da wannan lauyancin naka ba na fa gane na fa gane malam nura yawa na gane wallahi kai sai me kake nufi cewa tare sun kuma shi annabi ya hana kai ma kuma ka gane me kake nufi to yake sai ya ba da cin hancin magana an halatta abin da ka gane cewa kar ku tare kawai annabi ya ce karka tare su karka tare kyale shi ya je kasuwa idan yawo yake yana siyarwa ka siya ku fahimta da kyau idan yawo yake asali yawo yake masu yawo da raguna ba da su muke ba amma wannan takanan ya fito daga gida kasuwar ke zawa zai ci sai ka tare shi da shi nake ka kuma gane kai ma mai hukun kai man lauyanci yawa ya gane yake zo yake wai ga abin da yake yi ya zabi ai ana yin lauyanci ne idan mutum ya kasa magana ko ba zai iya faɗa abin da yake so ya faɗa ba yawwa yawwa ka san kamar yadda na gaya muku a wayannan matsalolin ko da yake suna taɓa mu sai kowa yake so ya dabaru duk abin da yake ya taɓa taɓa shi to sai ya yi dabara ya fita kuma shi imani so ake duk abin da ya zo ka karɓa shine imani sami'ina wa ɗana haka sahabbai suke suka ci riba na'am alaikum salam haka haka akan hanya sai kaga masu eh da Allah ne bambanci da na wasu malam nura kawai mun bada juna ne kai ka sai rago kaza shi ya sai rago duk ɗaya ne to kuke ku ban mu mu ta dawo biya nan kawai a mu ci gaba da karatu da malam Abdullahi Gambo mu je zuwa to zai ce um la yadi ba'dukum ala bai'i ba'd wa la tanajashu wa la yadi hadirun li ba'd ga abun karara baya kuma fitowa ana annabi alaihi salatu wassalam yace wa la yadi hadirun li ba'd kar dan binni dan cikin gari ya ce zai siyar wa mazaunin karkara kayansa da ya zo zai mai dillali ya ce kawo in siyar ba eh annabi ya ce kar kai haka sawa'an al-atifu fihi wal bad al bad shine ai sakin al badiya wanda yake zaune a cikin karkara an gane ko to annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada dan binni ya tare dan kauye ce bari kawo kayan in siyar ba wataƙila mutumin karkaran ne da kansa in ya zo da sauƙi zai siyar amma shi wannan saboda kansa ya waye in ya zo sai ya ɗora abubuwa da yawa ya buge hancin mutane in ka bar duk da yan ƙauyen zama su ba sun zama na abin da suka zama amma in ya taho da wannan sauƙin na zuciyarsa ya zo kawai ya samu abin da zai ce ba ne ya koma to sai ka bar shi ya sauƙi duk da yanzu abin ba haka ba ne wala tusawrul ganama annabi yace kada ku tara nono a cikin hantsotsin timakai shi ne tsare nono a cikin hantsar timakai wa man da'aha duk wanda ya siya kuwa sai ka je kasuwa ka je irin wannan akuyar da aka dake hancin ka to annabi yace fa huwa bi khairin nazarain yana da zabi ɗaya biyu da ka je ka dawo kana tatsan nono kaga ta koma na kwas da ita kana da zabi ɗaya biyu da annabi alaihi salatu wasalam ba da an yi hadali ba bayan ka tatse ta in rabiya a amsaka in ce ma a haka ka rike abaka ba komai kai ka biyu wa in sakita ha idan ko ba ta ma ba radda ha ka bayar ba eh wanda ya biyar ma da biyar ba ka san gurin ba to kaga amfanin ziya a garke kenan yanzu a hanya ne ka sai irin wannan wa za ka bayarwa ɗaya daga cikin illoli wa ba wanda za ka bayarwa shi sa duk lokacin da kuka ji annabi ya faɗa ba akwai hikimomi da yawa yanzu idan ka shiya a hanya wa za ka bayar wa ba lura da ka je ka daliyar ka da jahancinsa da ka je sai kai aka da jahanci yanzu wa za ka bayar wa babu amma idan ka san gurin da yake a garken da yake ko baya gurin an san shi yau akwai shugaban kasuwa ba ka zuwa ka kafa garke sai an san ka sai an ma rijista sai an yi kaza ko ba haka bane yauwa ai akwai masu kiwon shanu a matasan mu da yawa nan idan ka je yanzu kara kawai zuwa kake kafa kirke sai su shugaban kasuwa ya san ka yar ma rijista sai ka biya wani abu yau yawa to ka gani ɗaya daga cikin yanzu ka biya hanya wa za ka yi complain babu amma idan siya ne guri kaza shi za a ta biyayyar ai za mu zo mu biya hakiyar da aka rika bayarwa in ka siya gurin wanda ka sani ko gurin wanda yake a zaune to shi ne kake da dama ka bayar ba na'am na'am a aibe in ya ki karba ai dama ka san abubuwa uku ne da mai siya da annabi yake la barara wala zirar kasuwanci kuma da muka ce a saman bi saman a saman al-musman bil musman a saman bil musman to abubuwa uku ne za a yi tadawuli a kan mai siye da mai siyarwa da abin da za a siya to kowanne anan ba a so a cutar da shi ba a so me fiye a cuce shi me siyarwa ma ba a so a cutar da shi sannan abin da za a siya ana so ya zama shi ma mai kyau lafiyayye shi za annabi ya ce la darara wa la dirar idan lokacin da za a yi kasuwanci da wannan abubuwa uku ake yi me siye da me siye idan ga me siye ga me siyarwa ba abin siya ne za a yi ba abin da za a yi ko ba haka bane ga me siye ga me siyarwa ba me siya sai dai ka da kayanka kasuwanci yayin da bai kullu ba abin ba haka sai kowa ya ki mayarwa ya ki sako da shi wannan ai kaga rashin tausayi ne da annabi alaihi salatu wasallam yake wala cewa a musamman yanzu a kasar nan ka taɓa gani wani abu ya hau ya sako da ana yi amma yanzu idan ya tafi ya tafi kenan ko da an sako da shi yanzu misali an ce ma yan yan arere zau sun ƙara kuɗin arere zau in kuma kuɗin ya dawo ƙasan ba za su dawo da shi ƙasan ba yana da inda yake daga nan fa shi kullum promotion ake masa ai babu abin da ake promotion a kasar nan ba irin commodity promotion ba ba ta da lokacin siya yau kawai tafiya ce kai ko kai wata baiwa Allah ya ce take wata tace gashi yanzu za ta yi ritaya amma har za ta yi ritaya tace a level 7 take a ta zo ritaya ba promotion tace wallahi a gidan 7 take har a yanzu tace a wannan gabar take ce amma ta gode wa Allah ta ce na je maka na yi gida na yi nace to sai ka gode wa Allah nace wannan ya kamata ya gode Allah godiya kware da gaske nace mayafi guda 40 ne da ita nace to ai alhamdulillah mayafi kawai tana faɗa irin wai muguntar irin yadda ake yi a ma'aikata cewa har yanzu a wannan gurin da tace amma da nace to albarka ke Allah ya sa albarka abin da kike samu ki zo da haka wannan shine kaga kana da zabi daya in ka ga dama ka rike in ka ga dama ka mayar amma in za ka mayar sai annabi ya ce wa in sakina haradda wa sa'an min jamri idan bai ba ba za ka mayar da kwanan dabino guda daya kwano ɗaya na dabino kaga da kenan yanzu kuɗin kwanan dabino ya fi na nonon da ka tatsa ya kuna nonon da ka tasa a wannan kaga sai malamai su baka fatawa ko alƙali idan shi ka kai wa ƙara zai ce a biyo duka wanda za ka mai da wannan nonon wanda ai ba za a yi da ka faɗa ciki ba ai kai ake so a tausayawa ne ko gani ko muna ta da dawudi wasu rabun tibiya ba ya biya komai ba yau shi kenan an fito da abubuwa ko to mu je zuwa me yasa saboda Allah baya so a yi rika ciniki hanyar mai cutarwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'il haka Allah yake kada ku rika jin cin dukiyoyin ku a hannunku ta hanyar barna waje zuwa ana bi wa radiyallahu anhu qala la rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqi annabi jira da annabi Allah tabbata a gare shi ya hada wato tare eh tare وأن يبتاع المهاجر للأعرابي المهاجر المقيم كده wanda yake zaune a gida ko kuma wanda yake zaune a cikin gari ya ce zai siyarwa wanda yake shine wa zawanin ake fi wal badin ai hadirul libadi shine wal almuhajir shine hadir mazaunin gida al arabi kuma mazaunin karkara an gane ko albadi saboda haka annabi ya hana mazaunin karkara yace zai siyarwa dan kauye kayansa wan yake al maratu talaqa ukhtiha annabi ya hada kuma mace dan zaka je auren ta biyu ko ta uku ce ta ce sai ka rabu da ta gida wannan haramun ina ga yawa mata cewa duk wanda yake je zai aure ki ko sai kika ba shi jaradin nan ya karba to ke ma ki shirya ran da zai karo ta ke ma za ki fita ai mijin aure shi ne wanda da kun zo kuna tattaunawa ba kina magana zai ce hurumin ki daban nata daban ba na san shiga hurumin wani ba zan tana ka ko ba ganga ko yanzu ya ta faɗa ai ba ta da kirki ba ta iya kirki ba ba ta kaza ba ke ba za a zo wallahi ba ta tasuri na ma aqulu lai za a zo gurin bakin yadda da wannan roman bakan ba to ke ma randa kika kwana biyu shikenan domin namiji yana zan ƙara aure kamar yaro ne in ya ga abu yana so idan zarbe wa yi gaba ɗaya idan zarbe da in yaro yana sa abu yanzu za a ga wani ko ka da ke ya kuma taɓawa to haka na miji yake yanzu ya ƙara wuri shi sa na gaya wasu mata da in ya fara wannan abu ki sha ba wa kanki ruwa an ba ka barin ki zai bai kawai ki kyale ni Allah ya yi in dai a ta ce sun ce in aka shi na mutum ba haushe wai wai baya taki yin aure sai ya samu kuɗi ba shi ne daidai dama sai ya samu da kin fito in babu kudin sai ya yau ai shi ne daidai dama in ya samu kudin ya yi in babu kudi bai kamata ya ba domin kwanto kura kenan an fahimta da kyau ko to zau da haka haramun ne mace ta nemi cewa sai an saki ta gidan ita za ta shigo akwai masu yin wannan sharadin eh haka suke sai da ok sai su karbe Mm, ba kuma kudin za a bata ba sai an gama cinikin eh su su ne kawai za su yi harkar to kun ga shi ne dai cikakken misalin yanzu da muka biya haramun ne annabi ya hana alaikum salam eh eh to amma dai aka bari mu gama tare bari mu gama tare na gane me kake so kace an gane ko um to mala yace wa an yastama ar-rajulu ala sawmi akhihi ko mutum ya je akan tayin dan uwansa idan yana neman wata rakana wata karaba idan ka je kai dai akan neman sa kai haramun idan mutum je ki ba da yake sai mutum banza ne yake neman wata da aure ya kamata kai ya halatta ka je ka kasai amma an mutumin kirki ne ko da ka bi shi nagarta bai halatta ba kun gane ai abin da nake zai iya yiwa ka bi shi nagarta amma shi ma mutumin kirki ne cikakken yaudara kenan ai wannan kayan shi ne ma haramcin na karara an fahimta da kyau ko bai halatta ba amma wani mutumin kirki ne ya kaurin suna da cewa mutumin kirki ne bai halatta kai nema akan neman sa sai dai idan shi da yake neman ya ce ka zo ku buga sai ku buga shi ma kuma uban uban yarinya ba ta jaja bane zai ba ku lokaci kware kuwa zai bari ku ta zuwa gurin ƴansa ne kamar kariya zuwa ɗaya biyu ku zai tambaye ta to waye wane ne to kai karka kuma zuwa shikenan shine daidai to saboda haka ba zai yi tayi akan tayin dan uwansa ba wani halin na jaki annabi ya yani a bisa cikin dukan hannu wa ani tasriya ko kuma tare nono a cikin hanza ko kuma duk abin da ya kama da wannan shine ayuwa wato dabba tushe tushe ba ne mata fade sosai kuwa tushe ko ta kowace fuska haramun don na ga za mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu dora tare mu talakin jalal har yau shi zai dora haramci akan wannan maganar da wani ba Allah yake ji ne maganar da babu su je zafi biyu baya ina zaune sai na ji ana yau Dr. Sani Professor Sani Umar tambaya akai sai na ji ya bada amsa akan photocopy nace to um hadi bi za'atuna ruzat ilayna ina jin wani nace to kaga an huta je ba yace in ka siyarwa mutum da abu kamar littafin da ka faɗa don wani ya je photocopy yace mallakin ka ne na ji ya magana cewa ya halatta abi bi ba'ati na rubda ilayya an fahimta da kyau ko yawa to wannan shi ne ka ji abin da aka ce ai ko yawa wallahu alam me zaka ce wala abaka na'am kawai za a za mu zo kan wannan duk da mun dan taba wani abu a baya ka fahimta a kansa eh inda zaka tuna amma za mu zo kan gaba cewa me halaccin cinikin dila ba wai dila ba abinda wan ai daga cikin abubuwan da muke na faɗa na garar misali yanzu mutum zai ce zai je siyan abu a kanti ne ya ce sai an farke kamar shinkafa idan mutum ya je siya akwai abin da suke dan tsikarawa maka tsikar wannan ba dole sai an buɗe gaba ɗaya ka gani ba da an tsikar wannan amma jin ka ba madara kawo bai ba za ka ce sai an buɗe ka ɗan tsara ka ji ba domin al'ada ta gudana akan ga yadda ake ji da ita ina ga tunda kasuwancin muke zai tabo irin wannan gurana addila da kake fara malam majalis da haka haka ina yi abin da muka ce duk wanda zai ce da abu mai aibu a ƙa'idar kasuwanci sai ya faɗi aibunsa za mu zo a kiyari da zai magana akwai kiyarul sharqi kiyarul majlisi kiyarul gabri sati mai zuwa idan ya zo wannan gabar a nan ne zai gaya ma kai da ka biya da ka je ka duba ka gaba dawo bane ya halatta ka dawo bane domin a zuwan sabo ka biya dan da littafin sabo ne eh kashi ya saka budi kana zuwa kaza wanda wanda yake gani yana gani yana kallo wanda ya sa abun yana gani zai ce yana kallon notice zai ce an kwanci idan ka je ka ga da aibi wanda bai gaya ma aibin ba ya halatta ka dawo da shi. za mu zo sati ne zuwa ka fahimta da kyau wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am haka na'am wala ta naje shi ko ta ta jinsa su eh hmm hmm hmm hmm eh na farko dai maganar ka cewa wala ta jassasu ba ta shafi ma'aikaci ba wanda aikinsa ne ka fahimta da kyau ko yawa wanda ake nufi kawai haka kawai yan bin diddigi haka fika mu ka fahimta da kyau ko sai mutum ko canza riga kai sai ya ga wai ya aka yi zamu kudin rigar nan shi annabi ya hana amma mutumin da yake wato an ajiye shi ne don ya kama masu laifi in ba irin wayannan ai gari ba zai zauna lafiya ba ka fahimta da kyau ko dole akwai tajassusi irin wannan ba shi aka hana ba ai za ga a hadisin ma cewa wala tajassasu wala tahassasu ko ne yana da bambanci da mai jim da mai si an fahimta da kyau ko to abin da nake so ka kai anan shine wannan cewa in ma'aikaci ne wanda aikinsa ne ya halatta idan kuma wani an gano irin wannan to ya halatta a shar'ance a ga cewa abin idan abin ya fito zai iya wa matar da mijin illa to ya kamata wanda aka gano yana wannan abin a kira shi a jakun nan ka fahimta da kyau ko domin illar shi ne idan ya dau dan da ba na gidan ba ta dau dan da ba na gidan ba ta kawo wa mijin ta cutar da su ai intikalu a kafa garar matsalolin guda biyu da bakakirin da baka baka kai da gidan ita ce bakakirin saboda haka wajibi ne idan ya ƙi yi a faɗa ko me zai faru ya faru ai ga a shari'a kwamishin ga barista muhijin nan ka tambaye shi jiya muna tattauna da shi za ga irin cases da ake samu wani in ka ji kansa wani ba sa iya yin sa a gaban alƙali sai dai alƙali ya ce a zo a shiga a bar tamba a shiga cikin a koma tamba kai a tattauna ba a yin iya yin sa publicly za ka sha mamaki saboda haka daidai ne duk aikin da hiza muke faɗa duk aikin da mutum ya samu kansa zai iya shiga aljanna ko zai iya shiga wuta saboda haka wannan mutum zai iya juyar da shi ya aikin Allah da zarar abu ya wato ya ja kan mutum zai ya tambayi ahlul zikiri cewa akwai test kaza ya kamata mu dakile din sa saboda haka wannan shine daidai gaskiya aikin dan sanda mutum zai iya aikin hizba a ciki a aikin banki zaka iya aikin hizba a ciki aikin kasuwancin komai da aikin hizba duka saboda haka daidai shine na farko dai ya halatta a yi binciken a gano sannan abu na biyu um, ya halatta a jawo wancan kunne in ya ƙiji a ɗaudin matakin da za a ɗauka. Wannan shi ya zama wajibi ma, domin maza amikun munkaran fali gayyirhu, ku Allah ya ba ku dama a matsayinka na jami'in tsaro za ka iya kauda shi da hannunka da ƙarfinka. Saboda haka dole ka kauda shi. Na. Na? a kirifto to an taɓo yan kirifto ina jin ka ga ɗaya ɗan kiristan na a gaban ka jima ko eh ina jin ka wata ilan shi ya sa ka kai maganar ma kai kai kai ina jin ka Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ka ta aran ma ya biyu sai kallon ke yake kaga wannan gaba ɗaya bayanin da kake yi ko bayanin dillalai kake yi shi ne kawai ko ba ka wani yaran ba bayanin dillalai ne eh dillali kuma muna nan sati mai zuwa zamu magana akan bayanin dillali misali kai ba za ka iya sai da kaya ba ka ba wa wasu siyar ba duk wannan turancin da kaga mai gaba ɗaya a maganar dillali kake dillalai ne su na tsakiya ka fahimta to za mu ji sati mai zuwa shi ne matsayin dillali a musulunci shi kenan ka fahimta da kyau ko yawwa Allah ya jota na ai da bambani wanda ya je har gida ya ce a ba komai ka fahimta da kyau ko yawwa ƙauyuka kake tafiya ka biyo ɓanzari me matsalaka dan ƙauyen ka je wannan kuma annaba abin da ya hada shine kare hausa fa nan cewa kare shi za na faɗa da wannan kalmar cewa kada ku yi kare amma mutum ka je garin sa kai ma kudin mota ka biya kai wahala ka je shi ka kasuwanci ai an fahimta da kyau ko Allah ya dace da mu na'am haka ba shi da shi duk su ne wanda annabi ya hana yi ba shi da shi sai ka faɗa zai je nemo a so ya ɗora wani abu a kai ya siyar ma annabi ya ce wala ta bi amalai da inda kada ka sai da abin da baka da shi ina ga yayi ka ko eh kun san mu'amala ce fa yanzu kowa da abin da yake ransa kowa da abin da yake ransa ba za mu iya tsayawa a da kake so ka ce shi ne dai magana ta ku inda baran tambaye ka idan kayan nan tambaya zan ma je rufe idan kayan nan da ya zo akan naira ishirin ishirin ya wayar da kaje sarowa sai ka same shi naira ishirin da biyar waye ke da alhakin biyan biyar biyar nan ai shi ne tambayar kawai waye ke da alhakin ku kyale shi ai shi ne tambaya waye ke da alhakin cikon biyar biyar nan yawwa ka gane ai ko اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين muna roƙon Allah da suna yin tafiyawa wani gobin da wani kuka Allah ya biya mana bukatun mu na alheri marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka san su da zabara masu rai kuma Allah ka kara mu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da suna yin tafiyawa da tsohon da madaukaka masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su Allah ka kara ruba mana asiri duniya da lahira waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mu Allah ka shirya mana wannan da mu dole na kan mu hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da suna yin tafiyawa da tsohon da madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu neman kasar mu da bangarori da jaji hankali Allah ka bai da shi kawo mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wanda ka samu masu neman jari da sana'a Allah ka taimake su Allahumma amina fi awqatina wa aslih hikmatana wa la tu'mina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa jalaka wa tabaaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Huh? I don't know.